بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الفاطر karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta arba'in faɗin allah maɗaukakin sarki kul a ra'aitun shuraka a kumulladina ta da'una min dunilla allah ya ce ku bani labari ababen tarayya da kuka sa ma allah kuke bautarsu tare da allah ko kuke bautarsu koma bayan allah ma za khalaku ma aruni ma za khalaku min al'ardi Allah ce ku nuna mun abin da suka halitta a bayan ƙasa duka wannan ƙalubale Allah yana jefa shi wa mushrikai ne domin nuna musu rashin cancantar bautan abin da suke bauta wa koma bayan Allah dukkan halittu halittu ne na Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun gudanarwa duka na Allah ne yudabbirul amra Allah shike gudanar da kowane irin al'amari Allah ya ce amlakun shirkun fi samawat ko kuma suna da tarayya da Allah akan wani abu a sammai domin ta yiwu ku ce e ba su da nasu da suka halitta amma akwai abin da suka haɗu da Allah a kai to Allah ya ce shi ma ku nuna mun a sama ko a ƙasa amma a tainakun kitaban fahim ala bayyinatin minhu Allah ce ko kuma akwai wani littafi da muka basu wadda a cikin wannan littafin suka samu dalili na bautan wani koma bayan Allah Allah ya ce wanne ne a ciki ko dai ku tabbatar da cancantar waɗannan ababa da kuke bauta musu koma bayan Allah ta nuna ababan da suka halitta kamar yadda Allah shi ya nuna abin da ya halitta ko wani abu da suke gudanarwa koma bayan Allah kamar yadda Allah yake gudanar da nashi Allah ya ce to in ba su da nasu akwai wani abu da suka yi tarayya da Allah a kai da za a ce wannan abun nasu ne su da Allah Allah ya ce to ku nuna mana menene wannan abu idan shi ma babu Allah ya ce to akwai wani littafi ne da aka basu wadda a cikin littafin suka samu dalili na bauta ma waɗannan ababa da suke bauta koma bayan Allah Allah ya ce bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura Allah ce ba alkawarin da azzalumai suke suke ma sashi sashi yake ma sashi face yaudarar juna da rudi irin na shedan wadda ƙarshe zai zama nadama ta har abada wadda ba za ta amfani ma'abocinta ba kamar yadda muka faɗa yana daga cikin manyan darussan da suratu fatir take karanta suwa shine tauhidi shine abin da in ka samu matsala a gun to ka samu matsala akan komai in ka samu matsala akan tauhidi ka samu matsala akan komai idan ka ci tauhidi insha Allahu zaka ci komai shine mafi girman hakki da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa bayi wa haqqul ibadi ala Allah ay ko wa haqqul wa haqqul lahi ala al ibad an yi abuduhu wala yushriku bihi shay'a saboda ka zama ibadarka duk wani nau'i na ibada ya zama ka juyar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai kar ka yi tarayya ma Allah zaka halaka duniya da lahira to yau zamu tashi farkon aya ta 41 to sai Allah ya ce بسم أربعين الله دبيو.
بسم في الله أربعين دقيقة. نعم.
الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Allah ya ce, Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike sammai da ƙasai Allah ya ce don kar su zirɗe kar su rikito wala in zalata Allah ya ce idan za su goce idan za su rikito in amsaka huma min ahadin min ba'dihi Allah ya ce ku yi tunani wa zai iya rike muku su bayan Allah sama rumfa ce da Allah ya tsayi da ita tsayuwan da ba gwafan da ya tokare ta Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin الله tarawnaha الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها Allah yace Allah shine ya daga sama ya tsayi da ita kuma ta tsaya ya daga dukkan nau'i jinsin sammai ya tsayi da su bighairi amadin tarawnaha Allah yace ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba bi ma'ana kama tarawna yadda babun to kuma babun ne ba a sa ginshikin ya tokare ta ba e kalaka samawati bi gairi amadin tarawna Allah ya halicci sammai ba tare da ya sa wani gwafa da zai tokare ta ba aya ce ko ba aya ba aya ce babba to Allah sai ya ce inna Allah yumsiku samawati Allah shi yake rike da sammai wal arda da ƙasa an tazula don kar su zirɗe su rikito wala in zalata Allah ce idan sama za ta goce idan ƙasa za ta goce in amsaka kuma min ahadin min ba'adihi Allah ce ku sani ba fa wanda zai iya rike muku su in ba Allah ba. saboda aminci har yau duniya ba ta yi wani abu na ko ta kwana in sama za ta rikito ya iya tarewa bayi ba almuhaiminu kenan saman ba ta baka tsoro kamar rufin ɗakinka saboda ya amintar da kai ka fi tsoron rufin ɗakinka a kan sama eh to kai abin da ka yi dabaranka da wayonka da injiniyoyinka duka dabaran kowa ya ƙari aka shirya wannan abun amma kana fargabansa to shi kuma nashi da ba gwafin baka fargabansa eh wa yumsiku sama'a an taqa'a 'alal ardi illa bi iznihi ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه Allah shi ne wadda ya rike sama an taka a alal arzi don karta rikito a kan ƙasa Allah ya ce sai dai inda izinin Allah ranar alkiyama ai za ta yi ta fashewa nan kuma shi ya ba ta izini ta fashe izas sama'un shakat السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ubangiji ya ce idan sama ta tsage ta fashe ta yi bindiga Allah ya ce za ta yi da'a nema Allah Allah in ya ce ta fashe dole ta fashe to Allah shi ya rike ya ce Allah shi ne ya rike muku sama da ƙasa saboda kar su goce wala in zalata kuma inda da su goce din in amsaka kuma min ahadin min ba'adihi ba mai iya rike muku su koma bayan Allah innahu kana haliman gafura Allah mai haƙuri ne Allah mai gafara ne to sai Allah ya ce وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا Allah ya ce wa aka samu billahi jihada aimanihim Allah ya ce kafiran makka sun rantse da Allah iya ƙarfin rantsuwarsu domin dama idan matsala ta taso za a yi rantsuwa sai a rantse da lata ko a rantse da uzza ko a rantse da manata idan abu ya kakare aka rasa yadda za a warware sai a rantse da Allah Eh, eh, malam akwai abin da ya kai musulunci daɗi wallahi babu wallahi babu eh, kuma sai in rayuwarka ta ja ka ka fara fita daga inuwar musulunci aiki ne a wani kasuwanci ne aikin ko kasuwancin ya fara nesanta ka da shari'ar musulunci a nan ne za ka gane gwargwadon fitanka gwargwadon shiga wahalanka wallahi Allah gwargwadon nisanka da musulunci gwargwadon wahalanka so baka samun time kai sallan azhar sai dai ka hada azhar da la'asar to in ka fara shiga irin wannan lokacin ka auna bala'in da kake shiga na damuwa ko da kana samun kuɗi eh natsuwa sai ta tafi kwanciyar hankali sai ya tafi kuɗin da kake samun jin daɗin su sai ya tafi eh wa aqsamu billahi Allah ya ce sun rantse da Allah jahada aimanihim wadda iya ƙarshen rantsuwansu kenan la'in ja'ahum nadhirun suka ce wallahi inda mai gargadi zai zo musu inda Allah zai ta da annabi ko manzo ya turo musu da shi la yakununna ahada min ihdal umam suka ce wallahi da sun zama mafi shiriya akan kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe wannan alwashin da larabawa suka yi kenan suka ce inda Allah su ma zai aiko musu da manzo la yakununna ahada min ihdal umam to da sun zan mafi biyayya mafi da'a sama da kowace al'umma da aka taba aiko mata da manzo wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin
لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون Allah ya ce wa in kanu la yaqulun sun kasance suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalin inda mu ma muna da littafi ko wahayi irin yadda aka ba ma al'ummomin da suka shuɗe lakunna ibadallahi al-muklasin da mun zan bayin Allah mafi nagarta mafi bin Allah fa kafaru bi Allah ce to gashi an aiko musu da manzon sai suka kafirce fa sawfa ya'lamun Allah ce da sannu da su sani kasan shi Allah yana da jarrabawa eh wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Allah ya ce za mu yi ta jarraba ku sai mun gane mujahidan cikinku za mu yi ta jarraba ku da jarrabawa Allah ya ce sai mun tantance hatta labarunku ka zauna ka yi ta zagin mutane ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza sai Allah ya baka wannan jarrabawa sai a zo a ma wannan jarrabawa haka ne Allah ya ce la yakununna ahada min ihdal umam sun sha alwashi za su zama mafi shiriya akan kowace al'umma daga cikin al'ummomin da suka shuɗe Allah ya ce falamma ja'ahum nadhirun amma lokacin da mai gargadin ya zo ma zadahum illa nufura Allah ya ce ba abin da ya kare su da shi sai gudunsa da gudun abin da ya zo da shi suka yi sun ce lallai lallai inda Allah zai aiko musu da manzo to da sun da sai sun fi kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe bin manzon bin shari'ar Allah ɗa'a wa Allah da wannan manzo da aka aiko musu to Allah sai ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum nadhirun lokacin da mai gargadin ya zo ma za da kuma illa nufura ba abin da ya kare su da shi sai daɗa gudun manzon sai daɗa gudun alƙur'ani da suka yi sai daɗa gudun manzon walau anna a halaka nahun bi azabin min qablihi la qalu أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى Allah ya ce walau anna a halaka nahun bi azabin min qablihi Allah ya ce idan da mun halakar da su da wata azaba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqalu Allah ya ce da cewa da su yi laula laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula da su ce ya ubangiji yayi mu baka aiko mana da wanzo ba laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika ai da ka turo mana manzo da mun bi ayoyinka sau da kafa min qabli an nadhilla wa nakza kafin mu walakanta mu tozarta Allah ai da ka aiko Allah ce to inda ban aiko ba da haka da su ba eh ka san Allah ya san halin kowa shi yasa jarrabawarsa da yake yi wa bayi sai ta fito da hakikan bayi kasancewa ake idan wani yayi kuɗi sai ya canza a kuɗi bai canza kowa fito da ainihin halinsa yake yi kuɗi bai canza kowa malam ibrahim kuɗi bai canza kowa amma yana fito da hakikan wani ga yadda yake idan ya yi kuɗi na walakanta mutane to dama talauci ce ba ta ba shi dama ya ci mutuncin mutane ba e to yanzu tun da ya samu kuɗi halinsan ya fito gangariya ba wai canzuwa ya yi ba halin ne dama bai fito ba yanzu ya samu daman da halin zai fito jama'a mun fahimta saboda haka kuɗi ba suna canza mutum ba ne suna fito da ainihin halinsa ne yadda yake ha? to bai da ko sisi ya isa ya zagi ubanka haka ba zai yi shi ma san ya zage ka za ka rama amma yanzu tun da ya yi kuɗi ko ya samu mulki zai iya zagin ubanka tun da ya san akan kujerarsa ba za ka rama ba ko ya san yana da kuɗi ba za ka rama ba to kaga yanzu halinsa ne ya fito alhaji aliyu e fito da halin mutum suke yi e idan mutum nagartacce ne in ka ga mutum da dukiya kuma mutumin kirki to mutumin kirki ne mutumin kirkin ne in dai ka gan shi da dukiya kuma mutumin kirki ka gan shi da mulki kuma mutumin kirki to mutumin kirki ne domin yanzu yana da dama ya yi dun rashin arzikin da zai yi to in ka ga ya tsaya a kan tafarki to mutumin kirki ne eh Allah ya samu dace Allah ya ce ba abinda alkur'ani ya daɗe su da shi ba abinda manzo ya daɗe su da shi sai ƙara nisanta to amma me yasa suka guji alkur'anin suka guji manzon Allah ya ce istikbaran fil ardi girman kai a bayan ƙasa wa makarar sayye da munanan makirci lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mishi umarni wa anzir ashiratakal aqrabin ya fito yayi kira to hankalinsu sai ya tashi tashin hankalinsu ko shine sun san baya ƙarya sun san baya ƙarya saboda haka abinda ya zo da shi kenan da gaske ne to amma matsalar su yayi za a yi a tashi aiko manzo a cikin larabawa a ce muhammadu shine manzo sallallahu alaihi wasallam su wannan abun ya dame su وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم الله- الله بني.
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سكتي me yasa da za a sassauko da waɗannan ayoyi na alqur'ani ba a saukar da shi ma ɗaya daga cikin manyan mutanen da suke waɗannan alƙaryo guda biyu ba idan a makka ne akwai abu jahal idan a ta'if ne akwai urwa suka ce to ya za a ce za a aiko mana manzo mu larabawa ga manyanmu idonmu wadda su ne jagororinmu ai da sai a aiko in makka ne sai a ɗauki ɗaya idan a mata ne sai a ɗauki wani suka ce ya za a ce muhammadu shi ne manzo Allah ya ce ahum ya kasimuna rahmatar rabbi Allah ya ce to su suke raba rahamar Allah Allah in zai yi kaso ko mala'ika jibril baya shawara da shi in wanen manzo ne kawai sai a je a rantsar da shi in an tura mala'ika jibril ya kai mishi wahayi ya zama annabi ana cewa isar an rantsar da shi manzo Allah ya ce ahum ya kasi muna rahmatar rabbi Allah ya ce su ne suke kasa rahamar ubangiji Allahu ya alamu a'lamu haisu ya ja'ala risalata Allah ya ce shi ya fi sanin inda zai sa manzancinsa jama'a mun fahimta to wannan shine girman kan wannan wannan tabo da ya shiga zuciyarsu shi ya hana su bin manzan Allah shi ya hana su bin manzan Allah shi yasa karka yadda a rayuwa haka kawai ka dinga kallon wani kana kinsa babu dalili karka yadda da wannan zai mai da kai baya zai mai da tunaninka baya ko ka dinga kallon aiwa ne ba dan anguwa bane a'a ko dan ko ba dan gari bane ko baki ne banda ba kauye ba mai irin wannan maganganu eh abinda ake bukata hidima wa addini hidima wa al'umma kaga wanda kake mishi kallon ba dan garin nan bane ko bako ne duk ran da ya samu wata ni'ima ta kasaita zaka yi hasadanta to garin hasadar kuma har sai ka je ka yi fada da mahaliccinka wallahi haka ne duk wani wanda idon ka ke mai kallon kaskantacce to durran da Allah ya ɗaga shi za ka yi faɗa da wannan ni'iman jama'a mun fahimta ai wancan kissa ta suratul baqara na waɗannan mutane da suka zo suka roƙi annabinsu ya naɗa musu komanda za su je su yi yaƙi fi sabilillahi su fa mutanen su da kansu suka je suka samu annabin ba annabin ne ya kira su ya ce ku zo in naɗa muku komanda a je a yi yaƙi ba ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال جاري حجة
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله, والله يؤتي ملكه من يشاء من يشاء والله واسع عليم الله يساك الخير الله يتي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الله يتي كاين بي كراتون ko sauraron karatun baka tuna lokacin da wata tawaga na manyan mutane waɗanda suke makusanta suka je suka samu annabinsu ba min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila min ba'adi musa bayan mutuwar annabi musa if kalu li nabiyyin lakum lokacin da suka ce ma annabinsu if aslana malikan nukatil fi sabilillah suka ce ma annabinsu ka naɗa mana jagora komanda wani shugaba mu je mu yi yaƙi a tafarkin Allah kala sai ya ce musu hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu yace kun tabbatar idan aka wajabta muku yaki ba za ku ki zuwa yakin ba qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah suka ce me ke gare mu meye dalilin da ba za mu fita mu yi yaƙi a tafarkin Allah ba wa kad ukhrijna min diyarina wa abna'ina an yaƙe mu an fidda mu daga gidajenmu da ƴaƴanmu an kama su bayi falamma kutiba alaihimul qital to lokacin da aka wajabta musu yaƙin tawallau sai suka juya suka ƙi tafiya illa qalilan minhum sai ƴan kaɗan wallahu alimun bizzalimin wato ka kalli yadda ayar ta zo da saƙon annabinsu yana zaune lafiya ƙalau su suka yi gungu suka je suka same shi suka ce muna so ka naɗa mana kwamanda waɗannan abokan gaba da suka zo suka yaƙe mu mu je mu ɗauki fansa mu ƙwato dukiyarmu mu ƙwato 'ya'yanmu da matanmu da suka kama a matsayin bayi kun ga ba annabin ne ya ce a zo a je a yaƙi ba sai da ya musu kashedi ya ce kun tabbatar idan na roƙi Allah Allah ya ce a je a yi yaƙin ba za ku ƙi zuwa ba suka ce mishi to me zai hana mu je an yaƙe mu an fidda mu daga gidajenmu mun zama 'yan gudun hijira an rusa mana gidajenmu an kwashe mana dukiyarmu an fidda mu daga cikin 'ya'yanmu sun kawo dalili ko biska ba shi kenan sai ya roƙi Allah Allah sai ce to kwamanda jagoran yaƙin shine ɗaluta inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika Allah yace taluta shine jagora ina kun ga dai su suka roka su kuma ce mishi suka yi shi annabin ya nada musu komanda shi kuma sai yace ni bazan nada ba bari na roki Allah ya nada Allah sai ya nada kaga koda shi ya nada da kansa ai ya cancanta tunda su suka bashi dama to sai ce inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya nada muku taluta shine jagoran ku kalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina suka ce ta yaya jagoranci da mulki zai kasance ga taluta akan mu mu kuma ya mulke mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu bayan mu ne muka fi haƙƙi mu yi mulki a kansa kun ji dalilinsu walam yi uta sa'atan min almal wadda bayi da kuɗi kun ji ko ai abun ai yana da asali yana da asali tun lokacin annabi musa dalilin da ya sa ba za su bi shi ba walam yi uta sa'atan min almal suka ce bayi da kuɗi kaga akan wannan talaka ne talaka ne suna mishi kallon ba komai bane karshe da yawansu haka suka tafi wuta don ba su bin ba ƙarshe suna tafiya ya ce musu akwai ruwa da za mu zo mu ƙetare idan mun zo kar wani ya sha ruwan a wuce in kuma mutum zai sha to kan fata ɗaya da suka je kawai suka zauna a bakin ruwan suka yi ta sha tun da kaga ai ba su so bere ba su umarni su bi ba to duk wadda a duniya baka son sa duk wadda baka son sa a duniya malam ibrahim in Allah ya mai ni'ima sai kai hasadan ta saboda ka dinga yaye makanka duk lokacin da kaga ka tsani wani ba dalili to ka dinga roƙon Allah ya cire maka wannan abun don za ta iya zama maka fitina za ta iya zama maka fitina ka roƙi Allah ya cire maka wannan abun to abinda ya samu larabawa kenan me ya faru da yahud ai yahudawa suna da ilimi cikakke akan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a littattafansu har sifofin sahabbansa sun sani amma lokacin da ya zo suka ga ba a cikinsu ba ne ya za a yi balarabe a ce shi ne annabinsu shi zai jagorance su suka ce ba da su bi ba kawai ba da su bi ba amma jama'a muna fahimta? to haka ne ko liman ko liman aka nada in dai kana da tsama da shi to za ka ji nada shin ya ma zafi kuma koda ya cancanta eh ai hasada muguwar ciwo ce muguwar ciwo ce to Allah ya ce istikbaran fil ardi saboda tsaban girman kai utba ya taba zuwa ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya wakilci manyan qurayshawa da abu ya gagara suka gagara tsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to aje a tattauna da shi mafi basirarsu wajen magana da iya zare zance utba suka je suka tura shi ya je ya samu annabi sallallahu suka zauna ya ce mishi muhammadu alaihi salatu wasalam yace mutanenka suna cikin damuwa da da'awarka gida ya faffashe wa yana tare da kai kani bayi tare da kai ɗana tare da kai uba bayi tare da kai wannan yana rigima da wannan komai ya hargitse a maka yanzu mu zauna mu ji mai damuwarka haka ne haka ne eh idan za a iya tsare abun da bude ido sai a bude ido idan ba zai tsaro da bude ido ba sai a yi ta yi eh ya gama magana ya yi bayanai ya gama duka yana gamawa annabi sai ya ta'awizi sai ya sako suratul fussilat yana zaune annabi na rera ta yana rera ta har ya zo gun da kita fa in a arabu فقد إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الله يتي إدم متان مكة سكا بجري to ka gargaɗe su da abin da ya faru da adawa da samudawa sai ce ma annabi don zumuncin da ke tsakanin mu kai shiru to ai balarabe ne yana jin abin da ake faɗa ai kuma ya san baya ƙarya kawai sai tashi ce mishi sai an jima ana can majalisa ana jiransa shi kuma yana zuwa sai ya yi gida abu jahalin daga can da ya hango shi ya ce kai ina tsammanin mutumin nan fa ya musulunta suka je suka same shi a gida suka ce mishi ka musulunta ya ce musu ban musulunta ba amma ba zan sake magana da muhammadu ba sun sani baya ƙarya to girman kai girman kai na wane ya kasa na wane ya kasa shi kuma girman kai rawanin tsiya ne kuma ba girman kan banza ma wallahi kaman girman kai a duniya eh duk wanda kake ganin ka wuce shin nan gobe ko jibi zai iya zuwa ya wuce ka haka ne ko ba haka ba haka ne duk wadda kake ganin ka wuce shin nan zaka iya walakanta shi don wata dama da kake da ita gobe ko jibi zai iya zuwa ya wuce wannan kuma ya faru da yawa ya faru da yawa Allah ce to istikbaran fil ardi girman kai ne a bayan ƙasa wa makara sayyi da mummunan makirci ba irin makirci da basu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba irin makircin da ba su yi wa addinin musulunci ba Allah sai ya ce wala ya hiƙul makaru sayi'u illa bi ahalihi mummunan makirci Allah ya ce ba yi sauka a kan kowa sai ahalinsa wadda suka shirya shi wannan kuma wani abu ne tabbatacce duk wadda aka zauna da kai aka shirya wani sharri wani makirci gare shi wallahi sai ta dawo kanka sai ta dawo kanka duk wannan ubangiji na mana wa'azi da shi ne saboda mu zam muna ɗaukan izina da darasi daga abin da ya faru da wasunmu da ake kissanta mana ba matakin da ba su ɗauka sun taɓa shirya kashe annabi salama a masjidul haram zuwa aka sa igiya a wuyansa ko wani kyalle aka shaƙe shi sai da abubakar ya zo ya bankaɗe wadda ya shayi ba abubuwan da ba a mishi gashi abin ya zo ya fi ƙarfinsu waɗannan manyan ƙuraishawa da ake ta kai kawo a kansu a badar kusan duk aka kashe su duk a badar aka kakkashe su har su utu baɗin duka kusan mutum saba'in jajayen wuyan makka mutum saba'in aka kashe a ranar bayan kwana uku annabi ya ce a ɗibi gawarwakin a zuba a wannan rijiyar duk ga wanda aka ɗauko za a jefa a rijiyar sai annabi ya ce halwajattum ma wa'adakum rabbukum haka annabi sai ce mu abinda Allah ya mana alkawari mun ga ya tabbata kuma abinda Allah ya muku alkawari na in kun yaƙi musulunci kun yi faɗa da musulunci da ku gani yanzu kun gani duk ga wanda aka ɗaga annabi sai ya mata wannan tambayar sayyidina umar ya ce ya rasulullah ya kake ma gawa magana bayan sun mutu annabi ya ce a'a ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba makirci ya koma kansu ko bai koma ba ya koma kansu ya koma kansu lokacin da aka yi sulhul hudaybiya daga cikin sharaɗin da suka sa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya musulunta daga makka zaka dawo mana da shi mu kuma duk wanda ya ridda ya dawo cikin mu ya zama namu annabi eh annabi zai sa hannu sayyidina ali ne yake rubutu yace ma sayyidina ali mun yarda sayyidina umar yace aliyu dan tsaya da Allah yace manzo Allah ya mu dan koma gefe mu yi magana ya ce mishi ni addinin nan namu ba gaskiya ba ne annabi ya ce gaskiya ne ya ce makkan nan in mun ce za mu shige ta da ƙarfin tsiya ba za ta shigo ba ne annabi ya ce za ta shigo manzon Allah idan mutanen nan sun karkashe mu duka mun mutu mun yi asara annabi ya ce duk muna aljanna ya ce to ya irin wannan rubutu manzon Allah kake cewa sa hannu akai annabi ya ce mishi ni manzon Allah ne Allah kuma ba zai tozarta ni ba ya ce maliyu a sa hannu aka saka sannan in za a dawo shiga makan sai baɗi zai sa hannu umar ya ce matsala muyi magana eh to bayan an yi sulhu an gama akan hanyar komawansu Allah ya saukar da inna fatahana laka fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina aka yi gagarumin bishara wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hankalin sahabbai ya tashi don sai da Allah ya saukar musu da natsuwa ta musamman eh sun ga yadda ake karban sharuɗa shi kuma Allah akwai hikimar da ta sa yace a karbi sharuɗa saboda a cikin makka akwai waɗanda suka yi imani sun gagara suna lewa su fice idan an ce a shiga da yaƙi za a haɗa da su eh za a haɗa da su bayan komawan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta sai su tafi madina in sun je madina sai annabi ya ce musu akwai haƙuri mun yi yarjejeniya a yarjejeniyar mu cewa duk wanda ya musulunta ba zai zo cikin mu ya zauna ba saboda haka bai kamata mu mu warware ba wannan in ya zo to duk wanda ya musulunta in ya zo in annabi ya mai wannan bayanin sai suka je suka yi tunga tsakanin makka da madina su ya su kuma sai suka yi gungu sai suka taru sai suka addabi kafiran makka na farko dai ba su tare da annabi balasci annabi ne sasu saboda haka sai suka hana su sakat sai gashi sun zo suna roƙon annabi don Allah ya jawo waɗannan an warware ko ba warware ba eh ba dama su kawo ƙara wajen annabi cewa musulmai sun musu tunda ba su tare da su kuma sun san annabin ne ya ce musu su koma su kuma sun kana fita bayan garin maka za a cafe ka suka ce to don Allah waɗannan 'yan tawayen su dawo wajenka eh duk abin da Allah ya shirya shine shiryayye shiri in ba na Allah bane rushashe ne duk abin da ka tsara in Allah ya shiga cikin abun to an yi nasara Allah ya ce to da makirci mai muni to haka makircin sun duk abin da suka shirya haka yi ta komawa kansu Allah ya ce fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin Allah ya ce ba abin da suke jira in ba sunnar mutanen farko ba ma'ana yadda Allah ya halakar da al'ummomin da suka shuɗe kafin su an musu ni'ima na manzanci an musu ni'ima na musulunci duk abin da ake bukata Allah ya musu amma ga sunan sun doge akan kafirci Allah ce to abinda suke jira sunnar mutanen farko Allah ya ce walan tajida li sunnatillahi tahawila tabdila walan tajida li sunnatillahi tahawila Allah ce kuma ba za ka taɓa samun canji a sunnar Allah ko kuma wani sauyi a sunnar Allah ba abun guda ɗaya ne haka Allah yake ɗora shi saboda haka abin da ya faru da adawa Allah ce shi suke jira abin da ya faru da samudawa shi suke jira abinda ya faru da ya faru da fir'auna da jama'arsa shi suke jira ba shine sai an ga azaba tukunna a ce za a yi imani ba sai an ga azaba a ce za a yi imani kuma abubuwan da ya ta faruwa da su kenan Allah ce to ba abinda suke jira sai sunnar mutanen farko Allah ce sunnar mutanen farko kuma ba za ta canza ba Allah ya samu dace to sai Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا Allah ya ce a walam ya siru fil ardi Allah ya ce ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance Allah ya ce ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba su je su ga al'ummomin da suka gabace su yaya ƙarshen al'amuran su ya kasance to kaga da basu ji wa'azin ba su ma ai ga su yanzu ana karanta yadda ƙarshen al'amuran manyan makka ya kasance Allah ya ce wa kanu ashadda minhum quwwa su waɗancan da suka gabata sun fi tsananin ƙarfi akan mutanen makka sun kuma fi su ƙarfin tattalin arziki adawa ai mun ji bayanin irin ƙarfin da suke da shi samudawa mun ji irin bayanin ƙarfin da suke da shi da dai duk waɗanda suka zo a bayansu Allah ya ce wa kanu ashadda minhum quwwa to sun fi su waɗannan na makka ƙarfin jiki da ƙarfin tattalin arziki a wata sura ya ce wa akthara amwalan wa aulada sun fi su ‘ya'ya sun fi su kuɗi amma duk da haka ga yadda Allah ya da su shi Allah babu wata ni'ima da zai maka kowace iri ce ka kafirce mishi face ƙarshen al'amarinka ba zai yi kyau ba face ƙarshen al'amarin ba zai yi kyau ba Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi ba zai yiwu ya gagari Allah ba wani abu abun a sama yake ko kuma a ƙasa yake a ce abun ya fi ƙarfin Allah adawa cewa suka yi man ashaddu minna quwwa wa amma adun فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة suka ce ma annabi hudu kana ta maganan azaba azaba suka ce ka dube mu da kyau yanzu waye zai iya kama mu yi mana azaba mutum ne zaka ganshi kamar icen dabino man ashaddu minna quwwa Allah sai ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa suka ce to Allah Allah ce to sai lissafi mana Allah da yayi sun bai fi su karfi ba idan Allah zai yi mai karfi sai ya wadda ya fi shi karfi awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashadda minhum quwwa Allah ce idan suna ganin sun fi karfin kowa to bara su lura cewa Allah da yayi su shi kuma ya fi su tsananin karfi ba shi yasa da Allah ya tashi kashi halakar da su sai ya turo musu iska ta guguwa ba karshe ba kenan eh suna ganin guguwar sai suka fantsama gudu gudu falamma ra'au فلما إذا هم منها يركضون.
أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون sai gudu gudu gudu قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواكم حتى جعلناهم فما مسيرا خالدين زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Allah ya ce falamma a hasu ba'asana lokacin da suka ji ɗuriyar azabarmu idakun minha yarkudun Allah ya ce sai suka fita da gudu latar kuduwar ji'u Allah ya ce kar ku gudu ku dawo ila ma utriftun fihi ku dawo zuwa ga ni'imomin da muka muku wa masakinikum da gidajenku la'allakum tus'alun don a muku cikakken tambaya qalu ya wailana suna cewa kaiton mu inna kunna zalimin mun zalunci kanmu fa ma zalat tilka da awahum Allah ya ce wannan bata gushe ba ita ce da awarsu hatta ja'alnakum hasidan kamidin Allah ce har suka zama girbabbu halakakku iska ce ana gudun iska idan ta zo da ƙarfi sai ta daga ƙato sama sai ta yi sama da shi can sai ta sake shi idan ya faɗo sai kansa ya tsinke sai ya faɗi abun samudawa tsawa aka musu da aka yi tsawon sai da ƙwallon zuciyar ta tsinke daga gangan jikin a cikin ciki ta faɗa cikin cikin mutum eh to shine Allah ya ce a walam ya siro fil ardi Allah ce ba za su yawo a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance haka ne ko wa kanu ashadda minhum quwwa su kuma waɗancan su ne mafiya ƙarfi akan waɗannan su waɗancan a suratul rum cewa Allah yake wa atharul arda wa amaruha akthar mimma وأثاروا amaruha الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Allah ya ce su waɗanda suka gabatan nan kanu ashadda minhum quwwa sun fi mutanen maka ƙarfin jiki wa atharul arda Allah ce sun tone ƙasa an nome ta an tono ma'adinai duk abin da ke alaka da ƙasa Allah ya ce sun yi. wa amaruha sun ciyar da duniya gaba akthar mimma amaruha sama da yadda mutanenka suka ciyar da duniya gaba waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ya ce manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu fama kana Allahu liyazlimahum amma Allah ba ya halakar da su ne don ya zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yazlimun Allah ce su suka zalunci kansu thumma kana aqibatal ladina asau as-su'a Allah ce sai karshen waɗanda suka yi zalunci ya zama mummuna sun makana aƙibatar lazina a sa'u a su'a Allah ce ƙarshen wadda suka yi mummunan aiki sai ya zan mummuna wannan kuma ka'ida ce duk wadda ya tsaya akan mummunan aiki to ƙarshensa mummuna yake kasance Allah ya ce wa makana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi ba zai ka- watan wa makana Allahu li yu'jizahu wani abu ba zai iya gagaran Allah ba min shay'in ko me wannan abun fis samawati wala fil ardi asammai ko a ƙasa innahu kana aliman qadira lalle Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne to sai Allah ya ce ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا walau yu'akidu Allahu nasa bima kasabu Allah yace inda Allah yana kama mutane da irin laifuffukan da suke yi ma taraka ala zahariha min dabba da bai bar wani mai rai a bayan kasa ba inda laifin da mutane suke yi duka Allah zai kama su da shi Allah yace to da yanzu duniya ba kowa eh a wani guri ce walau yu'akidullahu nasa bi zulmihim ma taraka ala zariha min dabba Allah ce zaluncin da mutane suke a bayan kasa inda Allah zai kama su tak tak suna yi a bi bayan su Allah ce ma taraka ala zariha min dabba da yanzu ba kowa a duniya eh walakin yu'akkiruhum ila ajalin musamman sai dai Allah yana jinkirta musu zuwa ga wani ajali kayyadadde shine zuwa ƙarshen ajalinsu amma a ce abinda mutane suke yi duk abinda suka yi a musu azabar wannan abun Allah ya ce to da ba kowa yanzu eh da ba kowa eh to amma rahama ta Allah an jinkirta azabar sannan an bada kofan tuba an jinkirta azaban an bada kofan tuba eh Allah yace fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo fa inna Allah kana bi ibadihi basira lalle Allah mai ganin abinda duk bayinsa suke aikatawa fa'iza ja a ajaluhun idan ajalinsu ya zo fa'inna Allah lalle Allah kana bi ibadihi ya kasance game da al'amarin bayansa basiran mai ganin abin da suke aikatawa wato Allah na nuna maka duk abin da kake yi a rayuwa Allah yana ganin abin lokacin da kake aikata abin kuma shi ne mai sakayya akan duk abin da ka aikata mai kyau ne ko maras kyau to jama'a wannan shi ne ƙarshen suratu fatir abin da muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada mu Allah ya yafe mana ya ankarar da mu shi so insha Allah gobe zamu dauki suratul saffi eh sai mu ciki ta kwanakin tafsiri na da ita Allah ya samu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin